الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل العقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين لترقى watan juma'ar al'akira hijirar fiye ya halitta sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara bakwai. a wannan masallaci mai albarka masjid umar bin al a karatun littafin at-tajrid as-sahih li hadith al-jami' as-sahih wanda babban malamin Sheikh Ahmad ibn Muhammad ibn Abdul Az-Zabidi ikhtisarin shi daga sahih al-jami' muna kitabu na hamsin da hudu. Allah mana jagora shine kitabu shurut kuma muna karkashin babu shurut fil jihad wal musalaha ma ahli al harbi wa kitabatu shurut wannan shi aka sani da sulhul hudaybiya ko kuma ghazwatul hudaybiya wanda hudaybiya sunan wani kauye ne kauyen kuma ya karba sunan wani rahi wata rijiya da take a kauyen lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam a shekara ta shidda da hijira ya shirya tahiya umara yana tare da bin baya ko rakiya na sahabbai 1400 suka kama hanya da niyyar su je su ziyarci ɗakin Allah su yi umara mushrikai suka hana su wannan umara da nan sassai a zulƙada Allah subhanahu wata'ala mai fadla mai kyauta ya karɓe ta a matsayin umara shi yasa ta zama ɗaya daga umara hudu wadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya a rayuwar shi umaratul hudaybiya a shekara ta shidda umaratul qadiyya shekara ta bakwai umara ta jirana shekara ta takwas sai kuma wadda ya tare da hajjin shi kirani kenan umara guda hudu dukinsu a nan sassan kuma ya yi su a watan zurkada sallallahu alaihi wasallam an kirayi wannan kuma razuwa da sulhu saboda abin da ya gudana na kulle yarjejeniya da annabi salasai da mashirkan ƙureshawa wanda suka hana shi isa ɗakin allah mun ji bayan sun dakatar da manzalar salasalam kuma har mamaki sallallahu alaihi wasallam ya zamanto ya haɗu da budel ya ba shi saƙon ya je gaya ma ƙurishawa ga abin da ya je ya zo da shi ya je gaya musu ya ce ina ƙarshi ina kumin hazar rajul na zo muku daga wannan mutum wannan ya nuna abin da yake gabansu tashi hankalinsu al'amarin matsalarsa su ya sace musu mamin hadar rafi daga wannan mutumin wasami na wai kulu kawalan kuma na ji yana faɗin magana fa ishe kuma an na a rizahu alaikum fa'alna in kuna son bujiro muku in yaka faƙali su fa'o mawawayensu suka ce la hajjata lana ban mu da bukata an tukubira na anu bishe ka ba mu kowane irin labarin shi kaga ga kafirci ga wawanci shi yasa shi wawa a ko ina matsala ne a tare cikin kahuran wa ƙala zawin ra'ayi mini amma masu hankalin cikinsu masu tunani sai suka ci haƙi ma sami'tahu ya kuli zo mana da abin da kashi yana hudu ya kuli ma sami'tahu ya kuli ƙala sai ce sami'tahu ya kuli kaza wa kaza na je na cewa kaza kaza fa haddasa wuri ma ƙalar nabi sallallahu ya labarta musu abubuwan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya haɗi faƙala urwa ibn mas'ud sai urwa ibn mas'ud ibn mu'attab wanda yake as-saqafi dan kabila ta banu sa'if ya musulunta ya koma kuma cikin mutanen shi ya dinga kiransu zuwa ga addinin musulunci to kafin musulunta shi faƙala urwa bin mas'ud sai urwa ya tashi faƙala ya ci aikau ya ku mutane na in ji urwa alastun bilwalidi ku ba matsayin ma'aihi ba kuke muni wajen tausayi da tausasawa kamar yadda baba yake ma ɗan shi ƙalu bala ƙala awalastu bilwaladi awalastu bilwaladi ni ba ina kamar matsayin ɗanku ba kamar yadda ɗa ke tausasa ma ma'aihon shi yake musu biyayya muhammad ibn ishaqa iya da ruwaya daga muhammad ibn muslim bin shab az-zuhri yace mahaihiyar urwa ita ce subai'a bintu abdishams bin abdumanaf saboda haka yana nufin alaskun bilwalid ma'ana ai kun aihe ni tun da ma'aihiyata yadda cikin ku ce a wata ruwa alaskun bilwalidi wa alastu bilwalidi amma wacce ruwaya ita ce wadda take mafi zama daidai cewa alastun bilwalidi ku ba kamar ma'aiwa ba kuke a gare ni matsayinku ƙalubala suka ce ƙwarai ƙala a walastu bilwalidi ni ba kamar ɗanku ba ne ƙalubala ƙala fa hal tattahimu ya ce ko akwai wata tuhuma da kuke mini ba hal tattahimu ni kuna tuhuma ta ƙalula suka ce a ƙala alastum ta'alamuna annistan fartum ala ukaz ba ku san ba cewa ni ne na nemi wata wahalar ukaz wanda suke ma'abuta suku ukaz kina ukaz sunan kasuwa ce daga kasuwanni na ƙureshawa da kasuwanni na larabawa tana a wani marahil daga ta'if abu ubaida ya ce wata sahara ce wani fallin farkin guri ne wanda yake madaidaicin da babu dutse babu wata alama kuma tana tsakanin najib da ta'if ana tsere kasuwa a gurin a watan zulqa'ada kamar in ya kai sha biyar sannan kuma ya su zo gurin da yake kusa da makka shi kuma ana ce mai mijanna nan ma tsere kasuwa zuwa ƙarshen wata sannan kuma sai su je wani guri kusa da nan shi kuma ana ce mai zulmajas nan ma dai a ci wannan kasuwa ɗin har zuwa ranar tarwiya daga nan kuma shi kenan sai su hau kenan zuwa mina ma'ana ba ni ba ne na gayyato su don su zo su agaza muku kamar yana musu mannu ga matsayin in tausayawa ne kuna tausa samun kamar matsayin ɗa nake gare ku kuma shin ba ni ba ne na nemi mutanen ukaf su huto falamma فلما بلغوا علي جئتكم بأهلي وولدي ومن أطاعني yace falamma ballahu alayya lokacin da suka kiye mini jetukun bi ahli wa waladi wa man ata'ani sai na zo muku da diyana da iyalina da masu bina qalu bala qala fa inna hadha qad arada lakum khuttata rushidin lalle wannan ya zo muku da ɗabi'a tsari wanda yake na shari'a ina jin abin nan ne ko ina jin bayan haza ƙari a raza lakum kuttata rushidin wannan ya bujiro muku da tsari na shari'a iqbaluha wa da'uni atihi ku karɓa ku bar ni in je in tarar da shi qalu utihi suka ce e lalle ka je ka same shi fatahu sai ya zo gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fajala yukallimu nabiy sallallahu alaihi wasallam sai zama yana tantauna da da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam faqala annabi sallallahu alaihi wasallam nahu min qawlihi li budayl sai annabi sai ga ma urwa makamanciyar maganar da ya gaya ma budailu wadda ta gabata Muhammad ibn Isaka ya ƙara cewa akhbarahu annahu lam ya'ti yuridu harban yace bai zo ba nufin wa ayyaki a lokacin faqala urwa inda zalika shi kuma urwa a wannan lokaci sai ce ai muhammad ma'ana ya muhammad a ra'aita ba ni labari inista asalta amra ƙaumika hal sami ta bi abin minan arbishta a halahun ƙabrak ba ni labari inista asalta amra ƙaumika inda za ka tumɓuke ka hallaka ka karar da al'amarin mutanenka ma'ana ka ci galaba a kansu har sami ta'adar ko ka ji wani ɗaya minan arabi daga laraba ishtaha halahu wanda ya tumɓuke jama'a shi kablaka wanda ya karar da su ya musu kisan kare dangi kaga wanda ke nuna a ɗabi'a wanda yake kan ɗabi'a salima babu yadda za a yi yama banu jinsi ko ƙabilar shi ya musu kisan are dangi ko dinka jira kansu yana karkashewa balle a ce mutanen da kuke addini ɗaya kuke yare ɗaya kuke launi ɗaya kaga wanda yake kan ɗabi'a ba zai wannan ba wayan ɗakunan ukura in kuma ɗaya ta kasance me ke nihi da ma'ana sai zama galaba ta zama gare su ce wannan ya nuna kiyayewa ladabi da ya tare da manzala sallallahu bai bayyana abin da yake saɓanin wancan ba ma'ana ya ce in kuma su suka ce nasara a kanka sai ya ƙi faɗin wannan sai ya ce in ta kunin ukura in kuma ɗaya ta zamanto mice kenan su suka yi rinjaye a kanka bai ni wallahi ya ce ni ina rantsewa da allaha la'ara wujuhan lalle kam ina ga waɗansu fuskoki wa inni la'ara wujuhan wa inni la'ara aubashan ina ga wani tarmakace minan nasu daga mutane aka ce aubashan su ne kenan akhlaqu minan nasu ga qaba'il shatta shine yake ce tarkace ko kuma abin da yake gaure kenan ko kuma aushaban kenan aubash shine akhlaqu kamar mutanen da za su zama kabilu mabambanta wa yana ga ƙa'ida kenan larabawa sukan tsayuwa ƙabila guda da kalma guda amma wancan ya zo misali alhabashi wancan alfarisi wancan rumi wancan kaza duk gashi nan daban-daban wai wasu mutane ya ce to ina ga wasu tarmakace mini nasu khaliƙan lalle kam tabbas tabbas haƙiƙa an yafi ru wa ya da'uka za wasu iya guduwa su farka saboda kenan shi a ganin shi a al'ada wanda suke 'yan ka danginka su za su iya tsayawa su mutu a kanka amma waɗancan tun da 'yan wasu ƙabilu ne to iya ga ba za su iya tsaya ba su tabbata don baka kariya to ina ga in aka zo ba ta kashi za su iya guduwa su barka faƙalalu abubakar al-siddiq a lokacin da ya haɗu da wannan magana sai da na bakar yana zaune bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce umsus bi badri bi badri lat ya ce umsus bi badri lat ka aikata abu kaza da al'auran lat kamar kama mutum danya a shari'a kaga dai suna ga girman lata sama da yadda suke ga girman kowane abu tunda waɗannan ma da suke dan kare martaba ta ce kuma suna ga ita ce wadda samunsu rashinsu kazansu suna girmama ta to shi ne sai ya sagara ta wulaɗanta ta kaccara ta don saboda ya karya lawansu san ba komi ba ce ba kaga yanzu wajen mai kimanta wani abu yana ga abin wannan iya iya tsiyata ka iya iya kashe ka sai aka wulaƙanta abin shi mamakin kama zai gani zai ka ɗauko kai a bar kama tukwana da bala'inka to kaga kuma ba komai bane to amma wannan sayyidina bakar ya gaya mushi saboda yanda ya siffanta muminai masu ƙarfin imanin da babu abin da yake iya girgiza su wai da cewa ba za su iya tsaya ba su ba da kariya gaban manzo Allah sallallahu wanda kuma shi ma urwa ya ya hodi ne amma ya san kawai hodi waɗannan mutanen bayan da za a yi su gudu su bar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wanda ya sa sai na bakar sai mushi wannan ashari to kaga irin wannan abin da ba ɗabi'a ba ba saban ba dan jefi-jefi ya faru yin wannan ga wani wanda ya aikata wani abin da ba daidai ba halin fushi sai sa mutu ya haɗi to ana ma mutum uzuri kaga sai na bakar ya haɗu wannan halin fusata kama nan musa alaihissalam da ya je da allina a taura kuma ya kama gemun annabi harun ya kama kan shi yake girgizawa kaga fusata ce ta sauni akwai abin da ana uzuri shiddatul ghadab ko kuma farai kamar wanda yace Allahumma anta abdi wa ana rabbuka ka akhta min shiddatul farai kamar wanda tace ilayka anni kaga ita kuma tsananin damuwa ne da wannan sai sa ta sai ta aikata abu to yace umsus bi badr bi badrillat ana nafirru anhu wa nad'uhu wani mun kake nihin zamu gudu mu bar mayaki faƙala ce man za wa kenan ma'ana wannan kuma wane ne ƙalu abubakar suka ce abubakar ne ƙala urwa sai ce ama wallazi nafsi biyadi ka sani na rantse da ubangijin da raina yake hannun shi ama wallazi nafsi biyadi ka ganin gurin ya nuna su da kansu sun yi imani da makaɗaici mahalicin kowa da komi waɗancan kawai suna gama na abu da illa ne ƙarribuna ilallahi zulfa sun yarda ba su aikata ba su ce arzita ba su kaza ba su kaza ba su kaza shi yasa an da za a tambaye su wake arzita wake halitta wake za su ce Allah ne amma waɗannan wasu ƙananan ne su kuma su kuma sai a yi tawassuli da su su suna tawassuli ne wai da su su kuma su sarra su gurin Allah sau da aka ce laula ya dulka na tsalaka indi ba don wata baiwa ba wani kirki shine yadun kenan wata baiwa wani kirki ka na tsalaka indi wani kirki da gare ka wanda ka yi mini la'ajabtuka lalle da na amsa ba muhammad ibn muslim bin shahab az-zuhri yace urwa ya kasance ya labci wata diya a zamanin jahiliya sai sai na bakar ya agaza mashi mafi kyan agazawa ya biya diya an ce sai ba shi wasu taguwan ne guda goma kamar yadda haka gabin hajjar ya ce abin da ya mai kyautar waɗannan abubuwan ne to shi ne wancan zagi da sayi na bakar wancan bakan magana da sayi na bakar ya gaya mai shi ne ruwa da ya tambaya waye wannan ya nuna kama sayi na bakar huska shi kenan tana arhe ala ya ce amma wallan zai nafsi biyari ka sani na rantsi da wanda raina ke hannun shi laula yadon ka na tsalaka indi ba don wani kirki wata ni'ima wadda ka yi mini ba wadda kuma lam aji zika ban iya sakauta ma ita ba lalle kam la'ajabtuka lam aji zika biha ban sakauta ma da ita ba la'ajabtuka su waɗannan mutane za ka ga a jahiliyarsu ma akwai halaye na karam na girma shi yasa Allah subhanahu wata'ala kaga ya zabi manzana ta salam daga cikinsu akwai wani hali wanda yake na karamci na girma wanda yana gaya mashi kirki kaga ga duk kuma mutumin da yake da ɗabi'a ta karamci zaka ga baya mantawa da alheri na gaba gaba kaga wanda suka ma mutum alheri a masu taka ƙasa uwayen shi to daga inda zaka gane mutum butule ne duk wanda kaga bai ɗauki uwayen shi a komi ba in duk duniya zaka mai kirki sai ya ma rashin mutunci ka rubuta wannan ka ajiye duk wanda ka zo wai irin yaro ne ya raina uwan shi ka ɗauke shi ka sa shi a shika ko kirkin da ka mishi ya kai kirkin da uwan shi suka mi to su ma bai mutunta musu ba kai zai mutunta maka kai da baka aihe shi ba kai ba aiho shi ba kai ka gani to dole duk wanda za ka ma'aihiya ya raina ya raina iyaye to dole saboda kirkin harko uwaye suka sai kuma kenan ragowar duk wanda zai kyautata ma man asda ilaikum ma'rufan fa kafi'u duk wanda ya karkato alheri a gare ku to lalle ku tamkata mashi in ma ba ku samu abinda za ku tamkata malla ya shukurin nas la ya shukurin la wanda baya gode ma mutane baya gode ma Allah subhanahu wa ta'ala sau da aka ɗabi'a ce ta girma wanda ya maka kirki ka san wane ya ma ko da na rana ɗaya ne kuma ka mushi mukafa kuma ya zama yana da kima da matsayi a wajenka waje alayin kalimar nabiya salarsal sai zama amma yau kaga ba ma kirkin an zo misali matakin uwaye da suka ihe mutum sai kuma ka samu mutum malamin da ba mamaki gurin shi ya fahimci sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ta hanyar kastukan shi ko ta hanyar wa'azin shi ko ta hanyar tsayuwa wata riaya ta hannun shi Allah mai wannan ni'ima amma sai waye gari wancan sai watsar da shi ci mutuncin shi wulakancin shi ce kan to kaga wannan kuskure ne ba karamin kuskure ba kuma yana daga butulci wanda zaka ga yake gudana a cikin al'umma Allah kare mu wajarin kalimun nabiy sallallahu alaihi sai ya hadu ya zamanto yana zance da annabi sa fa kullama takallama akhadha bi lihiyatihi duk lokacin da ya magana sai ya kama gemun manzala sallallahu mai daraja mai alhurma da hannun shi musamman lokacin tausasawa su al'ada ce wani kana hira da abokinka da abinda sai kana kama gemun shi kamar da ɗaya kuki in yana zance da nan kamar an waɗa mai kyau sai ɗan taɓa gemun manzalar sassana ana zance an waɗu magana da ta sai taɓa gemun nan sassana da hannun shi wal mugira bar shuba qa'imun ala rasul nabi sallallahu mugira kuma yana tsaye akan ma'aiki wa ma'ahu sayf kuma da takobi hannun shi wa alaihi al kuma yana saye da kwalkwari a kan shi fa kullama awa urwa biyadihi duk lokacin da urwa ya karkata hannun shi ila lihiyatu nabi sassa da raba yadahu bi ni'al sayfi da wannan tsinin takobi da wannan gefen takobi sai kautar da hannun urwa wa qala lahu akhir yadaka allahi tarza yace kautar da hannunka da gemaki farfa urwa ra'sahu urwa ya daga kai shi fa qala yace man hadha wannan kuma wane ne qalu al-mughira ibn shu'b suka ce mughira kenan fa qala yace ai gudar ya kai gudar mai matsar yaudara alantu as'a fi qadratika ba shi ba gashi ba ina ta yunkuri ina ta kohama fi qadratika cin yaudara da kai wace yaudara ce kana mughira sahiba qauman fil jahiliya mugira ya abokanci wasu mutane tahiyya ta hada su kafin shiga shi musulunci to kuma a wancan lokaci yana kan tsari na jahiliya kuma mutum ne wanda yake kamar dan daba na wancan lokaci kamar wani sa'aliku ne daga sa'alik faqatalahu duk sai karkashe su wa akhadha amwalahum ya kwashe dukiyoyin nasu lokacin da yaje zuwa ga sa'if aka kira lalle lalle za a yaki to sai urwa ya kai komo shiga tsakani sai suka ce to shikenan za a karbi diya ta rai goma suka sasanta akan ba da diyar rai goma to shi shi urwa tun da shi dan uwan baban shi ne kenan yana daga asuban shi to shi ne yake taba fituka akan biyan wannan kuma mugira shi kuma ya tsere da ya tsere kuma ya Allah mai muwafaka da ya zo karɓi musulunci ma ake ce na karɓi musuluncinka amma wannan dabbobi wannan dukiya wannan kuma ba na bukatar ta eh na amshi musulunci amma duke ka ba ruwa na da ita saboda ba ta halaka bace ba ka gani saboda haka to shine sai aka ci karo a nan guda ashe da ya gudu kenan ga inda yake waja kuma ja fa assalama wannan yake nuna dukkanin wanda zai dauko abu na ba daidai ba ko wani munamuna to bai kamata ba wanda yake waliyul amr ya zamanto ya goye baya akan rashin gaskiyar mai rashin gaskiya musamman abin da yake da alaƙa da zalunci na wasu al'umma faƙalar nabi sassana ammal islam fa aqbalu musuluncinka wannan za amsa wa ammal mal falastu minhu fi shay'in amma dukiyarka ba ni ba komi daga cikinta thumma inna urwa ja'ala yarmuqu ashaba nabi sassan bi ainihi sannan urwa sai yake hangen yake sata kallo na sabon manzararsa salam da idanun shi arramak shi ne ka dinga kenan ka wango wancan ka hango wancan yana ɗiƙƙiftawa yana dubinsu da idanun shi a lokacin kuma ƙala ya ce fawon lahi na rantsi da allah mata na kama rasulun sassan nuhamatan ma ki sassan bai yi wani tofi ba illa a addi kafin rajulun minhu face tohin ba zai faɗi ƙasa ba a hannun ɗaya daga cikinsu zai faɗi ba da laka biya waje wajen da da wannan tofe mai albarka sai mutum ya shahe gurin da ya hikima a cikin shi kale ka abin da ka gaba larabe za a yi tofe ya karau da hannun shi ya shahe fuskar shi kasa abu mai girma ne mutanen da basu jima ba da musulunta da ganin abin nan wanda wani kame tohin sare kama zai cikinsu a lokacin wancan in wani ne ma wani tohi to sare shi zai amma za su ɗauko su shawa ma huska su wannan tohi mai albarka wajen da da waka idan amara ibtadaru amrahu in ya umarce su kuma za su kauga umarnin waya za ta wadda'a in kuma ya arwalla kanu yaqtatuluna ala wudu'i kamar su yi fada kai fada ma suke akan wannan kingiro arwala wannan ya yahuta wannan ya gogo wannan ya kamfato wai za ta kallama in kuma ya zance khafadu aswatahum inda sai ka ji tsit sun yi shiru wama wama yuhidduna ilayhi nazara ta'dhiman lahu ba su iya kura dubi su kafa dubi a gare shi don girmama shi sadda kawuninsu suke farja urwa ila sahabi urwa sai koma gurin jama'a shi kaga urwa a lokacin da ya zo ya dinga gaya ma mazara sassa wasu maganganu shi a ganin shi maganganu ne na ya ƙazuciya da sanya karaya a cikin sahabbai cewa waɗannan tarkacen wan aka zo za su gudu su barka kaza kaza duk yake tawa idan ya sanya guyos to kuma ya zamanto an yi abin da ya huce tunanin shi gaba ɗaya sai kare ma duka saboda ya ga abin da a duniya babu wani halitta da ake ima wannan abin kai bai ma yi tunanin ko a maharki a ce ga wani halitta da 'yan adam za su dinga girmama shi faraja urwa ila sahabi urwa ya koma zuwa ga mutanen shi faƙala ya ci aikon ya ku mutane na wallahi laƙad wa fattu alal muluki lalle na halarci sarakuna wa fattu ala kaisar na zamanto wakili wanda ya je gurin sarkin rum wa kisra na wakilci zuwa gurin sarkin farisa wanda jashi na wakilci zuwa gurin sarkin habasha waɗannan kaga mafiya girman duwal a wancan lokaci go wallahi in ra'aytu malikan qattun yu'azzim ashabuhu ma yu'azzim ashabu muhammadin sallallahu alaihi wasallam muhammadin ya ce wallahi ban taɓa ba gani da ɗaya wani mai mulkin da mutanen shi suke girmama shi irin yadda sahabban manzala sassana suke girmama shi wallahi na rantse muku da Allah in tana khaman khama in ya yi tofi illa waka fi kafin rajulun minhu face wannan tohi mai albarka ya fada tafin ɗaya fadalaka biya wajawo jiddahu wai za a mara ibtadaru amara in ya umarce suna riga-rigan umarni shi wai za ta wadda a kawo ya kwata tuluna ala wadu in kuma ya arwalla kamar su yi yaƙi a ruwan arwalla wai za ta kallamu in kuma suna magana hafadu aswatan inda ku to suna ƙasa-ƙasa da muryarsu a wajen shi ba za ka ji wani yana ɗaga murya innan lazina ya hudu na aswatahun wanda rasulullah ulaika lazina mutane ma kulubahun le taqwa wa ma yahidduna ilayhin nazara kuma ba su kura mai dubi ta aziman la wa innahu qad arada alaikum khuttata rushidin ya bujiro muku da tsari na shari'a saboda ka faqbalu ba ku amshi duk abin da ya zo muku da shi fa qala rajul min bani kinana wani daga kabila ta bani kinana ya ce da'uni ati abar barni ati in je fa qalu iti suka ce shi kaje kaman baka dama saboda yanzu mahuta ake nema kenan mugira bai warkas ba bai biya bukata ba falamma asharafa ala nabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya tunkaro ya hango anan sassan da sahabbai ma'ana da ya tsinkayo wajen da suke qala rasulullah sahada fulanun wa min qawmi yu'adhimun al-budal wannan gawana ne kuma ya hoto daga kabila wanda su suna girmama hadaya inda su suka ga raƙumin hadaya an rataya mata alama to abin girmamawa ne kujensu fa ba'athu halahu lalle ya aika a tura musu babu isallahu sai aka kada waɗannan dabbobi na hadiya wanda aka zo umara saboda gashi an lalata ya musu alama sai aka kada su wasu kabalahun nasu da buna ko mutane suka tunkare inda yake dosawa suna tarbiya falan mara a zalika kala yana ga wani yace subhanallahi ma yan bagili haula an yusuddu anil baiti yace tsarki ya tabbata ga Allah waɗannan bai kamata ba a kange su zuwa ɗakin Allah gashi har sun sama hadiya alama za su je su su yi umara falan ma raja ila sahabi yana koma sabon shi qala ra'aytul buduna qad qullidat lalle na ga taguwan newa an rataya musu alama ushirat an kyasta musu alama falamma fama ara an yusu an yusu an yusaddu anil bayt bana ga waɗannan sun cancanci a kange su a hana su halarta ɗaki Allah kaga duka waɗannan wanda suka wakilci tahiya gabaki ɗaya sun zo musu da abin da yake maslaha ne wanda ya kamata su karba wanda kuma rashin karbar kaga tabiya duk inda ka sa wani ya zama dan tsakani ko zama yin maslaha to tunda ka yarda da shi kamata duk abin da ya kama ka amsa faqama rajulun minhum sai wani daga cikin su ya tashi yuqalu lahu mikrazubul hamsin ana ce mai mikrazubul hamsin sunan shi wannan wa rajulun fajirun shi kuma mutum ne wanda yake bajirin mutum yana daga bani amir bin lu'ayi fajala ya kalimun nabiya sarasala sai zama yana magana da mazala ibn hamsin faƙala da uri ati ku bar ni inje faƙala ita suka ce fana ma shi raƙala mai haza mikiraz wannan mikirazu ne wa huwa rajulun fajir amma malalacin mutum ne kale kawancan wannan ya nuna yadda anan sassa yake da ilimi na sanin ƙabilu ɗin nasu da abin nan fajala yukallimu nabi sassa sai zama yana zance da maki fa baina huwa yukallimu lokacin da yake ma manzala sallam magana idh ja suhail ibn amrin sai ga suhail ibn amrin nan ya dosu qala nabi sallallahu alaihi sahula lakum min amrikum lalle al'amarinku ya zamanto ya sauƙaƙa wannan yana nuna halaccin tafa'uli manzala sassan ya ce wa yu'jibnil fa'alu fata yana ayatar da ni kuma na annabi sassana hallo ya yi tafafuri shi yasa ko dan ake mazala sassa yake zai aika to yaka aika mai daɗin suna sannan kuma mai annuri na huska kamar za tura ɗan aike kakka tura mutumin da yake dama da ɓalo ne ko armen ya ɓata ci allah ce fa ba su haka man min ahli haka man min ahli ka a tura wani daguna wanda kawai zai je gaba ɗaya ya harka arma a gwandan ka tura shi to kawai ya zo kawai sai dai a bada takarda komi ya ɓaci kawai da ya zo kawai shi ke ne dole al'amari ya canfara shi ya lalata shi da shi yasa Allah ce ba ba su hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha kenan a tura hakaman mai hukunci an kira hakaman mai hikima kuma faqala yace hati aktub bainana bainakum kitaban yace ku kawo a rubuta takarda tsakanina da ku inji suhail ibn amr fada na kasar mana katiba annabi sallallahu alaihi kamar misali mutum ne yana fama da talauci yana fama da tsadar rayuwa yana fama ko da wani kumci sai aka haifa mai da sai sa mishi salo ko su hailu kamar mutum ne yana fama da sai aka haifa mai sai sa mai abdurrazzaq aka ce ya sace Allah arziki muke fata shekara na ina ga shekara arzikin mu ce tunda ne mun samu wani a gida ka gani sai da haka bada annabi sallallahu alaihi wasallam kitab fa qala annabi sallallahu bismillah ko ana yawan samun sabani a tsakankanin miji da mata sai aka ayyi wani sai a duba wani suna wanda yake da alaka da wannan sai a sama da ya ce mi sai a ce wata ne tafa'uri ne fa qala annabi sallallahu alaihi bismillahir rahmanir rahim annabi sallallahu alaihi bismillahir rahmanir rahim ana ku rubuta bismillahir rahman qala sallallahu alaihi ce amma rahman fa wallahi ma nadri ma huwa lalle bismi bismika Allahumma wannan mun san shi amma ar-rahmanir rahim ma dari ma na dari ma huwa wannan mun san ba wane ne walakin iktub bismika Allahumma kama kunta taktubu kamar yanda da haka al'umman ka suke rubuta su da suka rubuta farkon rubutun su bismika Allahumma kafin zuwan musulunci thumma qala hadha ma qada alaihi muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wannan shine abin da manzo Allah sallallahu ya rubuta yarjejeniya hukunci tsakanin shi da waɗannan mutane faqala sallallahu alaihi ce wallahi law kunna na'lam annaka rasulullah da muna da yakinin manzancinka ma sadan naka anil baiti inda mun yarda kai jakadan Allah ne ai ba mun hana ka ba zuwa ɗakin Allah na'am فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال المسلمون مسلمين suka ce wallahi la naktuba illa bismillahir rahmanir rahim wallahi mu ba za mu rubuta ba ya bismillahir rahman faqala nabi sallallahu alaihi wasallam اقض باسمك اللهم ثم قال هذا ما قضى عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم shi yasa lokacin annabi sa sai ce a goge umu ya ali sai na ali ya ce wallahi ma amu ismuk ba zan goge sunanka ba sai annabi sa sai ce to gwada mu sai sa hannun shi albarka sai goge wannan law na alamu annaka rasulullah ma sallallahu an albayt wala qatalnaka da ba ma za mu yaƙe ka ba walakin ikdu muhammad ibn abdullah faqala nabi sallallahu alaihi inni la rasulullah wa in kadhabtumuni wallahi ni manzo ne na Allah ko da ku kun ƙaryata ni doktor Muhammad ibn Abdullah rubuta Muhammad ibn Abdullah fa qala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala an tukhallu bainana wa bainal bayt fa natufu bihi kuma sannan amsa yarjejeniyar za ku kauce ku bar ni da ɗakin Allah in je in yi dawafi fa qala sahil wallahi la tatahaddathu al-arab anna ukhidna dubta wallahi kan larabawa su dinga tattaunawa aje ana cewa aje ana cewa ka damƙe mu ta hanyar tilas ma'ana ka far mana ta hanyar tilas kenan sai hamiya ta jahiliya ta motsa wai tun da yanzu ka zo za a yi maslaha to ba za mu bari ba ka je ka a wannan shekarar ka yi ɗawafi kar a je a dinga raɗe-raɗin cewa an zo an ci mu da ƙarhi ka aikata duktatan a kan rinjayen mu dukta shi ne ƙaran kenan ma'ana a tilas kenan kenan kar a dinga zama a majalisa majalisa ana yi da mu a kan wannan walakin zarika min al'amin muqbil sai dai shekara ta gaba ita ce shekara tana ta shidda ba kada ba ma ki sassace a rubuta fa qala sa'alu ala alla yatika min rajul wa in kana ala dinika illa raddattahu ilayna kuma a rubuta a kan cewa babu wani mutum da zai zo gurinmu wanda yake addinin ka ya ridda illa radattahu ilaina ba ce sai ka mai domin abu duk wanda ya bar addininmu na uwaye da kakannu ya zo wajenka to akan cewa za ka mai domin shi قال المسلمون سبحان الله كيف يرد الى المشركين سبحان سبحان الله يا ذا ميدا مسلمي زوا ga mushrikai arja musliman ya zo na mai musulunta fabainama hum kazalik ana wannan sa'insa mai da yawon su shi yana cewa ba zai yi ba dole duk wani wanda ya shiga addininka sai dai a maido mana shi idan da kana abu jandal bin suhail bin amri yarsufu fi quyudihi sai ga abu jandal nan ya shigo yana tattaki yana tanta shine yarsufu yana tanta fi quyudihi a cikin dabaibayin da aka same mari ke saboda an sa mari a kawashi wa kada kharaja min asfali makka ya hoto daga can gangare na makka hatta rama bi nafsi bain azhurul muslimina yana wannan tanta yana tangal har sai zo jefa kanshi cikin jama'a ta musulmi yana ga awa ila rukunin shadid kenan ya faɗo inda dole hede in kashe su za a yi ba wanda ya sai mai fa qala suhail suhail dan bakanta ma al'umma ta musulmi da kuma wani yace haza ya muhammad awwal ma uqadika alayhi an taruddahu ilayya kai wannan ma shine farkon abin da zamu yi yarjejeniya kamar domin shi yanzu ne ma zan gane shin abin na kai yaudara ne ko da gaske ne fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam inna lam naqdil kitaba ba'du ai ba mu ida rubutawa ba zuwa yanzu kaga ka'ida ba inda an gama ne sai a ce kenan to yanzu za a fara amma abin da a kan shi ne ake kai ka ce ni na ce ana sa in sabo to ai a ka'ida ko da za mu yarda to ban da shi wannan duk da kenan a halin da ne ai ake yanzu ne za a zo da sabon abu to amma da yake ta'annuti na kafurai da kuma abin nan kala ya ce fa wallahi idan lam usalika ala shay'in abadan wa idha khasama fajar ya ce to wallahi ko ba zan yi maslaha da kai ba akan wani abu abada kawai shikenan an kare qala annabi sallallahu alaihi wasallam fa ajizhu li annabi sallallahu alaihi ce zartar da shi gare ni zartar mun kawai shikenan qala ma ana bi mujizhi laka bazan ba da shi gare ka ba qala bala faf'al yace kai haka qala ma ana bi fa'il qala mikrazun sai wancan mikrazu wanda yake rajulun fajirun kinca wanda ya zo kafin suhail bin amr ya ce bal kada a jazina hulaka mun zartar da shi a gare ka mun zartar ma da wannan hukuncin ƙala abu jandal ay masharar musulmin abu jandal wancan da ya zo cikin mari ya ce ya jama'ar musulmi uraddu ilal mushriki yanzu za a maishe ni ga mushrikai wa qarjitu musliman ya zo ina na zo ina mai min kauya ala tarawna ma qad laqitu ba ku ga abin da na haɗu da shi na azabtarwa da cutarwa da tuzgunawa da tsarewa ya shiga ta ya garabaita sun yi ta azabtar da shi a tsarinsa na kawo ma na ƙamomin hum illa an yi umiru billahi da azizin hannu addinin musulunci la ake rahafiddi babu wani wanda duk mutumin da wani nashi zai bar addini ba wanda ake kama da ƙarhi a ce ya shiga addinin musulunci sannan kuma duk inda za ka ga wanda ba musulmi ba to in wani zai shiga addinin musulunci tare da suna ga mutum yana da yanci yana da hurriya kowane addini ya yi shi yasa kasashen su kowa zai addinin da ya ga dama amma in ka ce musulunci za ka yi to ka ɗauko ta dole za ka haɗe duk ka yi kowane wa ko me za ka yi kana so ma kai ka yi kowane addini to amma da ka ce musulunci to ka ɗauko kuma da tsari wannan kaɗai ya ishe mu abin alfahari abin wannan kuma alaman kan gaskiya muke duk abin da kaga duk za ma taron dangi amma tsawon dangi duk za a ga mai kai da wanda bai addini da mai addini kaza da mai addini kaza duka ala tarawna idza ma qallaqi to qad uziba azaban shadidan azabta da shi matsalanci azaba fillahi ala fa qala umar ibn al-khattab sai umar ibn al-khattab yace fataitu nabiyallah sai na jewa annabi Allah fa qulta nace alasta nabiyallahi haqqan sau da al'amarin ya rikitar da sabai ya huce ya wuce tunanin yawa daga cikinsu ƙala bala ƙulta alasta alal haƙi na ce ya rasulallah ba ka zama to ba alal haƙi wa adu'una alal batil su kuma maƙiyanmu a kan ɓarna ƙala bala ƙulta fari ma na wata daniya fi dini na iza to don me za mu ɗauki ƙasƙanci koma baya a addininmu muna ji muna gani ɗan uwanmu ƙala inni rasulullahi ni jakada ne na allah kuma duk abin da nike wahayi ne walastu a'sihi wa huwa nasiri bazan saba ma Allah ba kuma tabbas na tabbata Allah subhanahu wataala mai taimako na ne annabi sallallahu ya ga ma sayyidina Umar wannan dan ya kawar da dukkanin wani dardar da sayyidina Umar yake da shi ya cire duk wannan abin ya san cewa wannan abin duka a karkashin wahayi ne manzo Allah sallallahu yake yin shi sayyidina Umar al'amarin ya huce tunanin shi shi yasa yake cewa yayi wannan zamu ra'ayi mutane ku zargi ra'ayi ya ce wallahi ba zan manta lokacin da gabanin sassalam nake kawo ra'ayina a nan sosai na cewa kaza nake kawo abin da yake tunanina da ra'ayina to kaga shi yasa babu sallamawa zama daidai kamar sallama ma alkur'ani da sunna qultu awale awalaysa kunta tuhaddithuna baka zama kai kaje zanta da anna sana'atul baita wa latufu bihi zamu je kaba zamu yi dafi kala bala fa khabartuka anna natihi al'am na baka labarin shekarar nan ta shidda ce zamu zo qala qultu la qala fa innaka atihi wa mutawwifun bi to ka kwantar da hankalinka sai ka je kuma sai ka yi dawafi kaga yanzu wannan in ba wahayi ba akwai abin da yau har sai ka dauka kai wai ya za a yace ka ka gani ya za a yi lokacin da nan sai ce ma suraka ya za ka samu kanka lokacin da warwaran sarkin rum ka same shi gashi a hannunka kaga mamaki yake yanzu sarkin rum ƙarshen wannan wannan a ce hal daular shi ta da hal a kai lokacin da zai haɗo a ganima warwaran da yake sa na zinariya a ce gashi a damtsina kuma sai gashi ana yin wannan sai na umar ya ce ina suraka yake ina suraka ce kama lamarin sai abin nan gaga annan salin sarar gida na haka hudu ya kai mamakin zonin za a ce mashi farin gida za a yi kwallo kiran sallah a samu wani alaran ma a yi ta hajjuli a yi kaza mai da wani sai kai ta mamaki ka gani wani fata Allah ce Allah ya ta da abota mashi su wani paris ina ne duka wannan masallatai ta kama ta kama za a yi ka gani duka sai ya zama kawai addinin musulunci ne ko ina ga addinin ne saboda shi zai zama yana daula kuma ga akwai lokacin ma an yi lokacin da su ba kowa bane al-ayyamu duwal wa tilka al-ayyamu nudawilu ha bainan nas ba dole bane kullum mu ne kawai zama ka samu kanmu cikin wannan jarraba kuma alheri ce muna da lada muna da kaza mu kanmu laihi ne gare mu laihin namu ga karamcin ibada ga kan kuskure ma kaza shine ake jarraba mu da irin waɗancan abubuwa su zama mana kankarar zanibi don saboda mu samu mu cimma wani matsayi shine ba kaga abin ai da kwai kuttu da kwai kayan haushi to sai aka bar mu haka ka gani to amma da an ji an zo kuma wani lokacin za ta sai kai mamaki duk ga baki ɗaya nan ba baki komai wasu a wannan tawadu wannan tawadu duka an zaman to kawai duka sun zama su ne a ƙasa ƙwale fataitu ababakar faƙultu ya ababakar yanzu da annabsa sai gami wani an katse shi kenan bai da wata tacciya kuma sai haƙura jima kuma kai sai zo kuma wajen sai na bakar faƙultu ya ababakar alaysa hadha nabiyullahi haqqan annabsa sai wai ba annabi Allah wanda gaskiya qala bala kuntu alasna alal haqqi wa aduna alal batil ba mu ce kan gaskiya ba makiyan mu kabbarna qala bala kuntu falima nuti daniya fi dinina isa dan me zamu dauki kaskanci addinin qala ayyuha ar-rajul ya kai mutumin nan innahu rasulullah manzan Allah ne walaysa yasi rabbahu ba inda zai saba mu wa huwa nasiruhu kuma me taimakon shi ne fastamsik bi qarzihi kayi ruku da ragamar shi ma'ana ka yi riko da tafarkin shi fa wallahi innahu alal haqqi na rantsi ma da Allah kan gaskiya yake duk abin da kaga yana yi wahayi kaga wannan magana makamin ciro da wazara su sai wadi ko sai na baka robe san baga abin da annabi sai ce ne amma kaga sai ga mishi wannan magana wanne yake nuna fifikon da siddiqi yake da fifikon da kenan sayyidina bakar yake da akan sayyidina umar duk da kaga sayyidina umar mulham ne shi yasa shekul islam a cikin alfurkan lokacin da yake kokarin bambanta tsakanin ba wai faruwar ilhama ba ko su abuwa na wanda suke nuna fifikon mutum a kan ragowar mutane ya ce kaga sai da na'umar mulham ne sannan kuma muhaddathun ne har ma nan sosai ce lau kana ba dina biyan da kana umar laƙad kana fi umamin qablakum muhaddathuna lau kana fi ummati adil la kana umar a cikin al'ummar da suka gabata akwai yadda ake ma ilhama ake ba su labarai in al'umma ta da kuwa ɗin sai na umar sai da na lake ce in kunna la na takallamu Allah na tahaddas anna malakan yukallimu ala lisan muna raɗe raɗin ma mala'ika ne a harshen sai na umar yake magana amma ne kaka ga nan gurin sai sallamawa da wannan sai hucewa kaga fifikun ahlus sunna kaga fifikun ahlul asar duk wanda zai rike qur'ani da sunna ka ji tsoron shi duk ka je ka zo ka je ka zo dole ya kabi shi duk yanda zaka ka ra'ayinka shi to ba ra'ayin shi bai ke bi shi yana bin wa abin da mahalicin dan adam ne ya shata ya tsara kaga duk aje a zo aje a zo in dai zaman lahiya ake so can ne tsirai can ne kubuta shi yasa wanda ya rike qur'ani da sunna ko da farko kaga yana da matsala daga ƙarshe za a sha mamaki kafin ma a je lahira balle kuma aka je lahira Allah tabbatar da mu akan kitabu da sunna qultu alaysa kana shin bai zama to ba yuhadithuna anna sanatul bayt wa natufu bi bayana ba mu labarin ba za mu je mu zagaye daki Allah qala bala afa akhbaraka annaka ta'tihi al'am ya ce ma shekara nan ne qultu la qala fa innaka atihi wa mutawifin bi yace to ka sani tunda dai ga maka sai ka je kuma sai ka yi dawafin qala umar fa alimtu lidhalika a'ma fa amiltu lidhalika a'malan ya ce sai da na aikata wasu hasanatu masu yawa akan wannan abin da na zo na dinga ce annabi sassan kaza na je na ce kaza ƙara falan ma faraga kaga mutanen kirki ke wannan abin ma da ya ce hei da na aikata hasanatu masu ɗumbin yawa ƙara falan ma faraga min qadiyatul kitab da annabi sassan aka ida da rubuta wannan takara ƙala rasulullahi ashabi ma ke ce musabai ko mu fa naharu sun ma haliku ku tashi ku soke ku yi aski ƙara fa wallahi ma qama minhu rajulun ba wanda ya tashi cikin sa ta kala zalika salasa marrat hasta uku falan ma lam yakun minhu ahadin da ba wanda ya tashi da khala ala ummi salama fa zakara laha ma laqiya min an-nas sai an bata mata abin da ya haɗu da shi daga mutane iya daga cikin ranka ba canza wani yanayin zuwa wani yanayi a majalis aka samu sa'in sai ka shiga gidanka ita kuma mata wannan ce da ka shiga sai ta kwantar ma da hankali kaga amfanin kuma almar'atu salih amma in ba ta kirki bace can gari yayi zahi duk al'amari ya rikice sai ka zo ashe ruwan zahi ce ta kawo ta maka abin nan shi ne kawai kaga komi ne ɓaci sai daga baka ringa na rasa mayan da aka yi to waje ba daɗi cike ba daɗi gida shi ne sakan kuma ka dawo gida kawai ka haɗu da tashi hankali ya gani in kuma da ita ce abu ya ɓaci to kuma daɗin aminai kuma ka hoto da ka samu wani ko sai kwantar ma da hankali ka yi nan ba komi ba ne ai rayuwar duniya haka ake ai mata su da kake ga haka ne suke ai kaza kaza kuma shi kenan sai ka saku to amma abokin ka zo ni da balo ne ya ce haba mace ai kai ta mare na ka mace za ta maka wannan abu kai ka tsaya mace sai ka ce ta maida ka abin nan ka gani to kawai zuga ka zai kaje kuma a rabu kuma ku je ku yi ta make make a ta kai ko shi yasa kenan mashawarta na kirki da tsana mai gari suna da kyau jari ne mai ƙarfi Allah ya arzuta ka da amini nutsatse mai hankali jari ne mai ƙarfi Allah ya baka wani kuma ka samu amini wanda yake amini ka riƙe shi da kyau shi yasa zaka ga kuɗi ake kashe ma mai yawa don saboda wani kuɗi ake kashe mai yawa mutum ne zai samu damuwa haka sai a kawo wani yanzu zamana yana hira da shi yana ɗan ba shi shawarwari yana tantauna da shi yana kwantar da hankalin shi ta sai in tana ɗanyen ƙasa tana yin ƙasa tana yin ƙasa shi kenan in ya ɗida kuma shi a ba shi wani maɗuɗin kuɗi shi kenan kawai fahira ce wai da ba magani bai ba shi kawai zance ne da shi ya kalamance shi shi kenan kawai shi ya ƙare aikin shi kawai alala kuɗi masu yawa kawai tura mushi ya tahi abin shi to he ga shi kana da shi kyauta kaga ake ka gode ma Allah akwai wanda duk abin akwai wanda lamarinsa yana ɓaci ma daga ranar da wani amininsa ya mutu shi da kanshi mutai kaji ya ce kai kaga rashin wani inda da wani yanzu da kaza bai faru ba saboda shi bai barka ba duk da ka dauko to kawai an abin ya zama hankali ya zama biyu sai kuma daga ba ka gane kawai lalle abin da ya to amma ya zama babu ko ka samu wani gashi ga kamar shi mata kuma ka dauko wadda kawai ita dama bata ma san kanta ba ma tukwana balle ta yi abin nan ba kaga shikenan to wani irin kirki zaka ga mutum ba zai yi ba الدنيا متاع وخير متاعها المرأة صالحة قلت عليه كان يحدثنا ومبارك شكو جو أم سلمة فقال أم سلمة يا نبي الله أتحب ذلك كان سن سيوانا أخرج ثم لا تكلم أحد منه كوه تأشيرو ككتش مسكومي كك جاء مكوا كلام حتى تنهار بدونك وتدعو هالكك فيهلكك كذلك سوكي hadeka ka kira wanzam kawai ya ma'aski yale su kawai fita kaje a maka wannan abu fa kharaja fa lam yukallim ahada minhum hatta fa'ala dhalika nahara buduna huwa da ahalikahu fa halakahu falamma ra'aw dhalika da suka qamu fa naharu sai suka tashi kawai kowa bai kuma kowa magana kowa ya soke kowa yake mushi abin da shikenan to me ya rage ko tunda zalla karkala kun fi rasul usutun hasan kaga kuma wa'azi tare da ni aikatawa ya zama kuduwa sabanin irin masu yahe an waɗi ya anyuwa kawai ka aikata ka kyale mutane ko ka gaya ma ba mutane ka aikata an kare kawai akwai a tashi mutum ko ya yi ko kuma ya je tambaya ce kai na ga honi yana kaza wai yaya wannan abu ce a yi wannan sunna ka gani ko kuma ce mai eh da kwai amma kaza kaza to kaga dole zai nemi ilimin ko wanda ya ce eh da kwai wannan ka san su wannan ahlus sunna ne mun kuma malikawa ne to su ahlus sunna mu malikawa wadda malikawa kuma kasa akwai masu ciya su hada suna ne kasan su bangaren mazhabar hadisiya ne akwai masu ciya wannan yan mazhabar hadisi ne mu kuma malikawa ne fajala ba'dhum yahliqu ba'dan hatta kana ba'dhum yaqtulu ba'dan ghamman saboda kuntu da haushi wani kamar ya kashe wani thumma jaa ja'ahu niswatu mu'minat sai kuma mata mummine suka zo fa anzalallahu ya ayyuhal ladina amanu kaga nan da bambanci da mata da maza yanzu a sulhun da aka yi kaga can duk wanda yazo a maida shi to sai ga mata na ka leka ka ga yanda musulunci ke leka da lamarin mata ya ayyuhal ladina amanu idza ja'akumul mu'minat ya ku mu'mine in mu'mine mata suka zo muhajiratun famtahinuhunna ku jarraba su Allahu alam bi imanihi amma Allah shi san imaninsu fa in alimtumuhunna mu'minat in kun gane mu'mine ne fala tarji'uhunna ila al-kuffar kar ku maida ma kafirai su ta kaka mu'mina za a maida ga raunin ita mace ce ga binna kuma ta zo saboda haka su wannan waka a maida hatta baraka bi ismil kawafir fa fa tallaqa umar yawma idhan imra'atayn sayyidina umar sai ya saki mata guda biyu kana talahu fi shirki da matan shi ne zamanin shirka tunda zamanin kafin shiga musulunci tunda nan gurin Allah subhanahu wataala ce kar ku yi riko da kokuwar kan wanda suke kafirai ma'ana aka hana mu'minai kas su zauna da matan da da suke kafirai kafin shiga musu lahun hillun lahum wala muhilluna lahum saboda haka ba su halitta ga waɗannan mazaje nasu kuma kuɗin da kuka yarjejeniya ku ba su fatazawwaja ihdahuma muawiya ibn abi sufyan da a huce takaici a huce musu takaici sai muawiya arma daya wal ukhra safwan ibn umayya sune yan gaba dai gaba eh ba ya sako ku ba to shikenan bari eh kai arma daya ne arma daya ka gani sun marja annabi sallallahu alaihi madina sai ma ke kwa madina fa ja abu basir sai abu basir ya zo wai abu basir rajul min quraish da quraish yake ho muslimun ya musulunta fa arsalu fi talabi quraisha suka tura aje a maido mana kayanmu suka tura rajulan fa qala al ahad alladhi ja'alta lana yarjejje ne da ka sa mana wanda muka yi tsakanin mu da kai duk wanda ya bar mu ya je addinin ka zaka mudo shi saboda haka fa dafa'ahu ila rajulain aka kama shi aka meka musu fa kharaja bi aqabal ghazal hulefa suka wuta da shi da suka zo zur hulefa fa nazalu ya'kuluna min tamrin lahu sai suka sauka nan sai suka hudo guzurinsu suna cin dabino faƙara abu basir le hadar rajulai ne abu basir ya ce ma ɗaya daga wancan mutane biyu da aka ba su ci wallahi inni la'ara sai faka haza ya fulani jayidan wani takobin nan naka na ga yana da kyau ya wara mai da ɗan tantauna fastallahu al'akha shi kuma ɗayan da ya ji an yaba da takobin shi kuma sai zare shi faƙala ya ce ajal ya ce ƙwarai wallahi innahu la jayyid wallahi wannan takobi akwai kyau laƙari jarrabtu bi thumma jarrabtu bi na jarraba shi na yi gwagwarmaya ce na yi can thumma jarrabtu bi faƙala abu basir abu basir ya ce arini an zuru ile inda ba ni in ga wani yaya ma yake wani irin ƙarfe ne fa amkara humin saboda tsautsayi sai mai kamar kaga tsautsayi kenan fa daraba hu abu basir kawai bai wata wata ba sai kuwa kawai ya tsarge shi hatta bara da farran asa gudan kawai ya je ku da biro baki na waiwaya wancan ya kai lahira sai bara da ya karaya ya mutu to shi kuma ganin kuna hira da mutum kawai kawai ya kaga kawai ya zama gawa kaga akwai tashi hankali kuma ga takobi a hannun abu basir ka gani inda ma a ce ba takobi a ce daidai wa daida to amma ga takobi ga shi kuma wanda yake maki an kashe wancan hatta tal madina ya gudu ga tsaya haida ya zo madina bar khalal masjida kuma da gudu ya nufi masallaci ya adu yana gudu ya san gurin kubuta shi wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala hina ra'a ma ke na ganin sai ce laqad ra'a hadha zuqran lalle wannan ya ga wani razani ya ga wani abun tsoro fala matsala nabi sallallahu alaihi wasallam yana karzuwa gurmaki kala yace qutila wallahi sahibi wa inni la maqtul wallahi ya kashe abokina ni ma kashe ne zai waje abu basir ya ga abu basir nan faƙale ce ya nabi Allah kad wallahi awfa Allah dhimmataka wallahi Allah ya cika alƙawarin da ya ma kad radattani ilaihim ka maida ni gurin su thumma anjani Allah minhum kuma Allah ya kubutar da ni qala nabi sallallahu alaihi wasallam wai ha ummihi mis'ar harbi annabi sai ce kamar ka ce ugo ko ka ce ka ganshi ka gani kamar ka ce abin nan ya ce wai ha ummi kai ce mahiye shi mis'ar harbi wannan wa mai rura wutan yaƙi ne lauka na ru'adu inda zai samu wani ɗaya wannan da ya kunna wutan yaƙi kaga kamar ya yaba aikin da yi kuma salasan bai karɓe shi ba kenan a gehe ɗaya an nuna mi ya yi daidai inda ya samu na biyu na uku lalle da sun zama mi kenan wata randana yaƙin da za su amma kuma mai da shi wa za a kawace ne fara ma sami a zalika arafa annahu sayraddu ilayhi sai je lalle za su turo kuma za a maida fa kharaja hatta ata sai falbahar sai ya fita ya je sai falbahar qala wa yanfaliqu minhum abu jandal ibn suhaib sai kuma abu jandal ya kubce da gojen su falaika bi abi basir ya je hadu da abu basir fa jala la yakhruju min quraish sai zama ba wani da zai hoto daga quraish rajulan qad aslama wanda ya musulunta illa la yaqbi abi basir sai ya zo ya hadu da abu basir kaga magana da nan sai ce wai ummi mus'ar harbi law kana ma wa'ad hatta jama'at minhum isaba har sai da jama'a ta hadu fa wallahi ma yasma'una bi'irin kharaja li quraish ba za su ji labarin wani ayari ba ya hoto ila sham illa ataradu laha sai sun tare wannan ayarin fa qataluhum akhadhu amwalahum sun kaje sun kwace dukiyar fara salat quraish ila nabi sallallahu kenan yanzu hanyar tattalin arziki ta tsinki ka gani kamar mutanen yaman da isra'ila ka gani sau da haka duk wani jirgin ruwan da zai bi su kuma sai su ya abin da shi to kaga da an rasa hanya kuma ai akwai matsala babu tattalin arziki za su iya karaya komi ya yi abin nan to he zama babu hanyar kasuwancin zuwa sha kenan an samu barazanar wannan abu to dole a san mai yiwa wa aka zo amana fara zana ƙwarashi ila nabisa sai ƙwarashi suka tura ma ma'aiki tuna shiduhu billahi war rahim suna mai magiya duba Allah duba zumunta lama arsala lama arsala lalle lalle ya tura faman atahu faman atahu fa huwa amin duk wanda atahu yazo gurin shi fa huwa amin kawai ya amuntu fa arsala nabi sallallahu alaihi sai mahaki aika fa anzalallahu ta'ala wa huwa alladhi kaffa aydiyahum ankum aydiyakum anhu Allah ne ya kame hannayenku daga su ya kame hannayenku daga su bi batsani makkata a cikin garin makka min ba da an azfara kum alaihim bayan Allah ya ba ku galaba a kansu hatta balaga alhamiyata hamiyatar jahiliya har ya kai inda Allah subhanahu wata'ala ya ce sai ya zamanto ya kama su sun sa ma zuciyarsu kabilanci da kuma kishi irin na jahiliya وكان الهمية أنهم لم يقروا أنه نبي الله همية بس تبتر النبي الله بني ولم يقروا ببسم الله سنكي أتبتر رسول الله سنكي أتبتر بسم الله الرحمن الرحيم وهالوا بينهم وبين البيت كما سكا كنجي سكان الأمة مسلمي داجع الله وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تسعة وتسعين نسمة Allah yana da sunaye 99 mi'atan illa wahida daga sunayen shi da kuwa 99 ɗari ba da man ahsa da khalil janna wanda ya kiyaye su ya kudurta ma'anarsu ya hardace su ya yi imani da su ya sifanta da sifofinsu zai shiga aljanna kaga sabanin jahamiya wanda su basu ma yarda ba Allah yana da suna to amfanin sanin suna Allah sannan wanda suka fara inkarin kaga su waɗancan kafiran ƙurishawa suka yi inkarin kenan ar-rahman Allah ya ce hum yakfuruna bir-rahman suna kafirce ma suna Allah subhanahu wataala ar-rahman wannan mala ya kashi a babe na sulhu da nuni akan akan yin masu sulhu da waɗanda suke ba musulmi ba inda zaka samu bayanai na durusu na wannan a cikin zarin ma'ari ibn qayyim ya ware fawa'id akan sulhun hudaybiya ya hudo fa'idodi masu yawa wanda suke muhimmai da za faru yana da kyau mutum ya koma ya bibiya ya ware fawa'id din suna da yawa insha Allah akwai ilimi da fa'idodi masu dimbin yawa a cikin abin da ya kawo cikin wannan insha Allah wa alaikum salam eh eh ai shine Allah ya ce wala tumsiku bi isamil kawafir kakku ruku da igiya ta a eh su lokacin ba su musulunta ba yanzu da sayyidina Umar tunda mushrikai ne kaga ai babu aure tsakanin wanda yake musulmi da wanda yake wadda take mushrika ko wal abdu mu'minun wal amatu mu'minatun khairun min mushrikatin walau ajabatkum kenan in musulmai ne suka zo to kakku mai da su kamar matar mutum dama ya yi hijira ita kuma tana can tsare ta sai ta zo ta to ya za a mai da ta kuma kawai dai a jarraba tabbas da gaske ne idan musulunci ne in aka gane mijinta ne take so amma tana kan shirka to a nan gurin kuma ba za a yi riko ba da wacce igiya ta kafirci sai a mai da ta to sai da na umar sai saki waɗannan guda biyu to tun da su kuma waɗancan su ne 'yan gabade-gabade su kuma yin suka ga kenan waɗancan matan tun da an yi wani abin da za a tuzguna musu su kuma bari su aure su ko da ma ba dan suna son su ba dan dai a huce musu takaici shine abin da suka kafin musulunta su ne wannan kuma duk abin da ya faru kafin musulunta duka bayan an musulunta kuma wannan shikenan kuma al-islam yujibu ma qawlu abin da muka wadi da Allah ta rahmana da kuskura Allah gafarta mana mun tsawaita saboda kina hadisin da matan wancan sata an kafara shi shi yasa kenan muka daure ha aka ida Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك الجنة والتي تجير بك من النار ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك